الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar alhamis sha hudu ga watan sha'aban hijira 1446 wanda ya muwafaka da sha uku ga watan biyu shekara ta 2025 darasinmu na goma sha biyu a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatu li'izziyatu lil jama'ati al-azhariyya za mu tashi a cikin shafi na goma sha tara e a can ƙasa da ya ce wa sunanuhu fasamaniyatun to bayan malam ya yi bayani akan farillan alwala yanzu ya shiga bayani akan sunnoni na alwala to sai malam ya ce sunnonin alwala takwas ne e wannan kuma shine abin da yake mashhuri a mazahaba duk da akwai wasu maganganu wasu ɗin suna cewa sun fi haka akwai ma masu kai su goma kamar ƙadu iyad ya ce guda goma ne abin nan guda ashirin ne kamar yadda ya kai farillan alwallar a kai na sallah ne ba ƙadu iyad ba wannan da ya kawo cewa sunnonin alwala goma ne ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sharhi ga wannan littafi to akwai dai saɓani wasu ce kuma ƙasa ga haka ba su kai takwas ɗin ba to amma abin da ya faɗa a nan dai goma ɗin ne shi alƙadu iyadu ya yi magana ne akan farillan sallah da sunnonin sallah da musahabbai wanda za mu kai ga wannan insha Allah. to mala ya ce al'ula sunna ta farko gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ƙabla idkhalihi ba kamin shigar da su fil ina'i cikin ƙwarya ko kwanon alwala idan ce al'ina'u zai iya ɗaukar kwano zai iya ɗaukar tasa zai iya ɗaukar ƙwarya zai iya ɗaukar buta amma asalinsa idan an ce al'ina'u to asalinsa kwano ne misali wanda ake lullube shi da fata a bayansa a can wancan lokaci amma duk yana iya ɗaukar waɗanga abubuwa da muka ambata zai iya ɗaukar makasko da za ka zuba ruwa a ciki to yana daga cikin sunna kamin ka shigar da hannayen ciki to ka wanke tafunan hannayen to malamai suka ce a ƙa'ida duk abin da za a kawo in ya shafi farillai ya shafi sunnoni da mustahabbai to kamata a fara da farillai sannan sunnoni su biyu baya saka ce to amma ita alwala ta saba ma sauran ibadu a ambaci sunnoni guda uku wanda su za ka ga duk sun gabaci farillai misali wanke hannu da ya ambata da kurkurar baki da shakarwa da fyacewa to wannan sunnonin a sai ka yi su sannan makacin mafarilla ita ce wankin fuska to a kamar muhibbuddini alfishi shi yana cewa zai iya zamowa ɗayan biyu ko dai zan an fara cewa ka fara wankin tafunan hannayen ne domin ka gano ingancin wato tsalkin ruwan saboda idan launinsu ya saba to kana zuba ma hannunka za ka gani idan kuma ɗanɗanonsu ya canza kana sa su ga baki za ka ji in kuma warinsu ƙanshinsu ya canza kana shaƙa su za ka ji to wannan an ce a fara gabatar da su ne saboda a samu tantance ingancin ruwan kamin ma a fara alwalarsu saboda karkaje sai kayi nisa kuma ya zama ruwan ba ba su da tsalki amma kana zuba ga hannu ka ga launin su ya abin nan sai ka aje su sai ka nemi wasu to wasu sun ce wannan shine dalili ba a ce kawai in ka zo alwala ka fara wanke fuska ba tare da cewa ita ce farilla ta farko wasu kuma suka ce a saboda hannayen wato suna da yawan ɗaukar ƙazanta za ka ga wata ƙazanta eh to da su ake taɓawa da su ake share kashi da su ake share kura da su ake share majina da su ake duk wani abu na ƙazanta eh to sai zama wannan kenan babin tsabtace su ne wasu ka ce shi yasa aka ce a fara da hannaye eh shi kuma baki a saboda a tsabtace shi eh saboda in ka zo sallah ya zamo karatun ƙur'ani da za ka yi bakin yana da tsarki hanci shi kuma da aka ce ka shaƙa ruwa ka fyace saboda ya akwai wani datti da ya ɗan rufe maka kusuwar hanci to akwai wasu haruffa min alkhaishumi suke fita eh saboda in ka zo karatu haruffan su fita yadda ya kamata ba tare da an samu matsala ba haka dai malamai suke ta wasa kwakwalwa akan me yasa aka ce a fara da su ba a fara da farilla ba to shine mali yace wayan wi bi gaslihima at-ta'abbuda kuma zai yi niyya a matsayin mustahabbi kamar yadda shi az-zurqani ya faɗa a sharhinsa yace wayan wi ai istihbaban ko nuduban bi gaslihima wannan niyya da zai yi wajen wanke tafunan hannaye zai ne a babin mustahabbi amma fa niyyar ta kunshi at-ta'abbuda me ma'ana at-ta'abbud shine suka ce ma amarana bihi shari'u wa lam na'qillahu ma'anan duk abin da shari'a ta ce mu yi amma ba mu san ma ma'anarsa ba eh to wanda shi yake kira ta'abbud eh to haka suke fada to wannan kenan eh to duk da zamu ga a shi wanke tafunan hannaye kamar yadda ya zo a wasu hadisai annabi ya faɗi illa ɗin cewa saboda ɗayanku idan ya tashi daga bacci duk da ya ƙayyade abin in ya tashi daga bacci ya wanke tafunan hannayensa saboda bai san ina suka kwana ba e, to abin da ya sa malamai ba su dogara gare shi ba saboda hadisin ya yi taƙayyidin cewa izasta ya ƙaza a hadukun min naumihi to ai zai iya yiwa arwallon da za ka yi ba daga bacci ka tashi ba eh to mahallin shahid dai malamai suka ce shari'a ba ta yi mana bayanin ma'ana da tassa aka ce a fara wanke tafuna hannaye ba to shi yasa aka ce kawai da ka zo sai ka kudurta niyyar bauta kawai an ce ka yi kawai za ka yi ba tare da ka san sabab ko dalili ko hikima ba wa ya gasilu kulla wahidatin kuma zai wanke kowane tafin hannu ala hidatiha wato a karan kanta ita kadai ba tafuna hannayen zai wanke gaba ɗaya ba to shi ma wannan musahabbi ne kana iya wanke ɗayan ta dama kenan sannan ka dawo ka wanke ta hagu ɗin sannan kuma kana iya haɗe su gaba ɗaya amma rarrabe su ɗin a mazhaba musahabbi ne salasan kuma kowace zai wanke ta ne sau uku shi ma dai wannan musahabbi ne in so ɗaya kai ya wadatar in kuma kayi uku haka aka fi da su asadi ya tufaril sunna ta biyu almadmadatu sai kurkurar baki shi kuma kurkurar baki shine saka ruwa a baki sai a motsar da su cikin baki sai a tussuwa in gane ko wanda shi ake kira da kurkurar baki amma abinda wasu ke yi bayan sun zubar da su kuma su sa yatsa suna guga to wannan kuskure ne wannan asawaki ne eh to shi kuma ana yin sa kamin a fara arwalla ba cikin arwalla ake asawaki ba so da haka kamin ka fara arwalla sai ka yi asawaki ko da ice ko da brush ko da yatsa ɗin in ka gama to sannan sai ka fara arwallan ba wai sai ka zo kurkura baki sannan za ka yi shi ba eh wannan bid'a ne babu shi a musulunci saboda haka kawai za ka sa ruwa ne in ka motsa sai ka tussuwa shi ake kira kurkurar baki eh suna cewa kuskurar baki to kuskura ya an kuskure ba ya ba kenan kuskura daga kuskure to abinda ka kuskure ai to kurkura ake cewa ba a cewa kuskura wahiya idkhalul ma'i fil fami ma'anarta shi ne shigar da ruwa cikin baki thumma yukhathiduhu sai ya motsar da ruwan su yawata ga haƙoransa da halshensa da dasashinsa waya mujjuhu sai ya tohar da su wannan shi a sunna amma da zai haɗe ruwan suka ce to ya ya saba ma sunna eh yawa ana son in yan motsar da ruwan to sai ya zubar da su ba haɗewa zai yi ba asalisatu sunna ta uku alistin shaƙu shaƙa ruwa me ma'anarsa mala ce wa huwa jazbul ma'i shine ya ja ruwa bi nafasihi ba bi nafsihi ba bi nafa fa'un din nan fataha gare ta sai a gyara wannan kuskure ne bi nafasihi da numfashinsa akwai bambanci tsakanin annafasu da annafsu annafsu in ka ɗaure fa'un ɗin ta yana ya ɗaukar rai yana ya ɗaukar jini jini ana kiransa annafsu haka rayuwa rai ruhi shi ma ana kiransa da annafsu in ka ɗaure fa'un ɗin amma annafasu bi fatihil fa'i to shaida ita ake kira da nafasu to kuma ita ake nufi ana bi nafa sihi ya ja ruwan da shaidansa da iskan shaidansa an gane lidakhili an fihi su shiga har cikin hancinsa eh arrabi'atu sunna ta hudu alistinsaru sai ya shace ruwan in gane ko yawa shi ma shacewan sun ce da numfashin shi zai shace su eh wa huwa daf'ul ma'i shine ya tunkuɗa ruwan su yo waje min al'amfi daga cikin hancinsa shi ma bi na fasihi shi ma da shaidansa to wannan in ya haka yayi sunna sai ya zamo wato karan hancin nasa ya sun zawo lafiya lau da ya zo karatu kaga gunna za ta fita yadda ya kamata yau amma in ya dawo daga aiki ne kura ta shige mai hanci ko yana mura mura ta dan majina ta daɗe masa hanci to kaga ai gunna ba za ta fita yadda ya kamata ba to wannan shine so da ka kamin kai sallah in akwai majina ko wata ƙura a hanci to a fitar da ita saboda karatu ya fito yadda ya kamata yana daga cikin hikimar shi shace ruwan din da aka ce ai ma a ja'alis sababa tare da sanya manuni as-sababa ita kuma as-sababa min as-sabbi ne zagi saboda laraba in za su yi zagi to suka yi ishara da ita eh suka yi ishara da ita to shi yasa sai aka kira ta da asababa eh eh asababa eh duk da wasu malamai na cewa dai makaruhi ne kamata a kira ta da almusabbiha eh wadda ake tasbihi da ita mm to haka wasu suka ambata amma dai kuma an ga malamai suna kawo ta to ya sanya yatsansa manuni wal ibhami da babban yatsan shine al ibham mm? min yadihi daga wato hannunsa daga hannunsa gane ko? al-yusra na hagu ala anfihi sai ya dora shi saman hancin nasa e, wannan sifar yadda zai shaci ruwan kenan e, sai ya dora yatsun saman hancinsa amma na hagu ba na dama ake sawa ba mm. sai ya shaci ruwan kamar yadda zai shaci majina wayu baligu gairu sa'imi gairu sa'imi wanda ba azumi yake yi wayu baligu to shi ya kai matuƙa fil madmadati wajen kurkurar baki da aka ambata a baya wa listin shaƙi da shaƙawan ya kurkura sosai kuma ya shaƙa sosai amma fa wanda baya azumi wanda shi yana azumi to ba a so ya yi mubalaga ba saboda kada ruwan su kubuce masa saboda da baki da hanci duka mashiga ne duk abin da ya shiga ta nan to zai kai har cikin uwar hanzanya kaga wannan zai iya kare masa azumi wal afdalu abin da yafi falala an ya tammadu madha ya kurkura bakinsa bi thalathi garafatin da kamfatawar ruwa uku ya kamfato ya kurkura ya kurkura ya tusuwa ya sake kamfatowa in kuma hannunsa babba ne to ya cika shi da ruwa ya ainihin zuba ruwan ya kurkura ya tusuwa ya sake zuba abin nan to in yayi wannan yayi in kuma yayi wancan ya kamfata din ya sa ya kamfato ya sa hasso uku shi ma yayi wannan haka aka fi da so an samu wasu hadisai da suka zo da suka zo da wannan sura din an gane ko to wannan har ana roituwa daga abdullahi dan abbas yana cewa ba dole sai an yi uku din ba ko ɗaya kai yayi yawa kurkura din da shaƙawan ko ɗaya kai yayi to yana cewa alwahidatu tujzu wal isnani yusbigani was salasatu sharafun wal rabi'atu sarafun in kai ɗaya to ya wadatar biyun kuma to zai bayar da abin yadda ake so eh za a samu isbagi a samu cika wannan gaba ɗin uku kuma wannan ɗaukaka ne ya ƙara ma ɗaukaka na hudu kuma wannan ɓanna ne da bid'a ba a yi hasso hudu to haka suke roituwa daga abdullahi ɗan abbas saboda haka cewa uku ɗin ba dole ba ne to shi ne ce sun mai shiku sannan ya shaƙa bisa lasu garafatin shi ma da kamfatawa uku shi ma dai musahabi ne bai cikin sunnoni shi yasa baka ji ya ce na kaza na kaza ba musahabai ne su alhamisatu ta biyar mashul uznaini shafan fatun kunnuwa shafan fatun kunnuwa zahirihima cikinsu wa batinihima da wajensu wa batinihima da cikinsu shi ma wannan sunna ne saboda a malikiya a mazhabin malikiya kunnuwa ba sa cikin kai da akwai saɓani wai shi kunne cikin kai yake ko cikin fuska to su malikiya sun ce kunnuwa ba sa cikin kai ba sa cikin fuska zaman kansu suke to shi yasa kaga da suka zo wajen wankin fuska ba su ce hadda kunnuwanka ba sannan da suka ce a shafi kai farilla ne a wurinsu ba su ce maka hadda kunnuwa ba a gani sai suka jefo su cikin sunnoni saboda su a wurinsu kunnuwa zaman kansu suke su ba su da mahalli wasu kuma malamai sun ce cikin kai suke shi yasa in ka shafi kai to ba sai ka sake ɗiban wani ruwa ba kawai za ka bi za ka shafi kunnuwa yawwa amma gaga malikiya su a wurinsu makaruhi ne ka shafi kunnuwa da sanyin hannun da ka shafi kai da shi saboda mi kunne bai cikin kai su kuma waɗancan da suka ce a in ka shafi kai to kai tsaye mu ba sharatan za ka shafi kunnuwa saboda su a wurinsu da kai da kunnuwa duka gaba ɗaya ce to wannan shine dalilin da yasa ka ga an samu wannan bambanci shine yace bi an yi dukhila sababa taihi ta yadda zai shigar da manunayyansa guda biyu na dama da na hagu fi sima khaihi a cikin kusahin kunnayen wa ya ja'ala ibhamaihi sai ya sanya manyan yatsunsa guda biyu ala zahirihima saman fata kunnuwa din bayan su kenan as-sadisatu sunna ta shida shine tajdidul ma'i nema musu sababbin ruwa limasil uzunaini domin shafa kunnuwa din ba wai da sanyin menene annuwa ba yawa saboda gabbai ne masu zaman kansu asabi'atu sunna ta bakwai raddul yadaini mayar da hannaye guda biyu fi masir ra'asi wajen shafan kai e, inda ka fara to sai ka dawo da sunan dama kuma an faɗa a baya cewa za ka fara ne a farkon kai daga goshi sai kai baya to dawo wanda za ka yi sunna ne asaminatu sunna ta takwas tartibu fara'idihi jeran tafarillan da suka gabata a baya yadda aka faɗe su to ka jeranto su ka fara wanke fuska sannan me sannan hannuwa sannan shafan kai sannan ƙawawu to jero su a haka a malikiya sunna ne da zai saba to in lokaci bai tsawo ba sun ce sai ya saki sai ya gyara ya fara shafan wanda shine haƙƙin sai ya shafe shi sannan mai bi masa zuwa ƙarshe in kuma lokaci ya yi a rollarsa ta yi in lokaci ya wuce ba sai ya abin nan ba to wannan shi ne sannan abin da ya shafi ƙafafu su ma abin da yake musahabi a wurin malikawa shine a fara wankewa daga yatsun ƙafa sai a yi har zuwa idan sawu wadda shi ne musahabi a wurinsu yawwa duk da su sun ba da ƙa'ida cewa duk wata gaba to musahabi ne a fara shafanta ko wankinta daga farkonta kamar yadda kai an faɗi farkonsa kuma daga nan aka ce ka fara ko yawwa ta ma fuska su ma hannaye aka ce ka fara daga yatsun hannaye to haka su ma ƙafafu daga yatsun ƙafa za ka fara wannan za mu kwana insha Allah saboda lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh